سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله نقول ما لا تبارك وتعالى إمام الدعوة والشيء والكتاب صحيح البخاري والعباس اللهم وفقنا أبدا وفقنا اللهم وفقنا أبدا وفقنا الله سأكون كلامك كرمتا أسأل الله أن يصدق في سبيلك ويكون هداك أكرم سيدنا مولانا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ونأتي كتاب السلمي كتاب يبدأ أهم abin da ya shafi harkar a sallah a yi wani abu maimakon wani abu ko a yi wani abu ba wani shi ba ko maimakon yin wani abu a yi wani abu duka shi ne ake cewa kama kamar da bayani da ba da farkon kitabun sa'o'i to don zan tashi sabon bari
babu man yukabbiru fi sajdatayhi sahwi babu man yukabbiru fi sajdatayhi sahwi mu kuma na musu yace babu yukabbiru fi sajdatayhi sahwi babin da ke magana akan wanda ke yin kabbara a sujadu biyu din nan na raukarwa yin kabbara a sujadu din nan na raukarwa to nan malamai sun yi sabani jumhur sun tafi akan cewa in samu ta faru za a yi gada to hali biyu wani ya zama ba'adiyya ce ko ya zama kamiliya ce in ta zama ba'adiyya kaga sai an ce assalamu alaikum kaga kuma ana bi an zama sallah to saboda haka yanzu kafin a yi sujadun guda biyu sai an yi kabbara farko kamar ita ce kabbara ta harma sai a ce Allahu akbar ana nan da nan sannan Allahu akbar ta sujjada kaga ba ce Allahu akbar ta irami a shiga ciki sannan a ce Allahu akbar ta sujjada amma jumhur suka ce ai an wadatu da kabbar sujjada ba su ɗai kabbar haramfi ba kawai sai dai da an yi sallama ne sai ce Allahu akbar su ai sujjada a ɗaukar a sake wannan shi ne suka ce watan imam kurkuri ya ce an na ɗaura bayan yi muku da kurki yi salami ba da sai da zai sami ƙari ma ya kan da rubin bi salami la kuma da rubin takbirar iramin to ka ji da farko ke in dai sai da aka yi sallama sannan za a yi su jirin guda biyu to sai an yi takbirar wato iramin sannan a yi su jirin biyu wanda akwai hadisin da zai karfafa wannan akwai hadisin da zai karfafa wannan shi ne hadisin da aka waita daga ibn sirin hadisin ba wanda za mu ji shi na gaba insha Allah
حدثنا عبد بن عمر حدثنا يزيد بن ابراهيم عن محمد عن ابي هريره رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم احدى صلاتي العشي قال محمد وأقصر سني على أسرع ركعتين ثم سلم ثم قام إلى خاوعة في مقدم المسجد فوضع يده عليها وفيهم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما فهاب أن يكلمه وخرج سرعان الناس فقالوا عصرت الصلاة ورجل يدعوه النبي صلى الله عليه وسلم بيديه فقال أنسيت أم أبرد فقال لم أنس ولم تبصر قال بلى قد نسيت فصلى ركعتين ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أدبر ثم رفع رأسه فكبر ثم وضع رأسه فكبر فسجد مثل سجوده أو أدبر ثم رفع رأسه وكبر حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا بن ابراهيم عن محمد عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال صلى النبي صلى الله تعالى عليه واله وسلم احدى صلاتي العشي قال محمد واكثر ظني الاسرع ركعتين ثم سلم ثم قام الى خشبه في مقدمه في مقدم المسجد ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد فوضع يده عليها وفيهم أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما فهاب أن يكلمه وخرج سرعان الناس فقالوا أقصرت الصلاة ورجل يدعوه النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بين يديه فقال أنسيت أم قصرت فقال لم أنسى ولم تقصر قال بلى قد نسيت فصلى ركعتين ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه فكبر ثم وضع رأسه فكبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر الحديث حفص بن عمر يا من تدم البخاري قال يسي حدثنا يزيد بن ابراهيم يجي يزيد بن ابراهيم يا نزد محمد يا كربد محمد بن سيرين عن ابي هريره يا كربد ابو هريره رضي الله تعالى عنه دار تفتكريش قالت صلى النبي صلى الله تعالى وسلم إهدى صلاة العشي النبي صلى الله تعالى وسلم يا صلاة بين صلوا لي عشي واتنين رانا sallolin da ake da rana ƙarar muhammadu sai muhammadu siri ne ya ce nan za a yi ta ganin an amince shi da wannan suna abin da ya sa ba wani ƙaƙƙe ko damuwa a ciki domin ba mai ambata annabi sallallahu alaihi wasallam haka za ka ba wani shikari ba wani da wadan ba mai ambata annabi sallallahu alaihi wasallam haka don haka an san kowanne muhammadu siri ne wa akthar zanni al-asra' abin da shi mahmud musiri ne ce a san zanni mafi yawan zatuna ne la'asar ce la'asar ce to sai yanke magana daga ihda salatin ashi sallan da biyu sallallahu alaihi wasallam ihda salatin ashi a ɗayan salloli biyu to menene mafulin sallah shi ne raka'a ta biyu sai ya sallaci raka'a ta yi rak'o'i biyu ina zaton daga sallolin da na yi to da asarar to sun masallama to da ya sallaci rakoki biyu din nan a asar sai ya ce assalamu alaikum sun mabara ila tashabatin sannan abin suna sallar ya tashi zuwa wani ice fi muqaddamin masjid can da masallaci a wani ice sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya tafi wa ba ayyadu alaiha sai dora hannunsa alaiha a kan wannan ice wa fihim abubakrin wa umaru daga cikinsu akwai sinna abubakar akwai sinna umar radiyallahu ta'ala anhuma yadda na tabbata gare su fa haba an kalma amma sun ga raka'a duka kai da asa amma kowa farjinin Allah sallallahu alaihi wasallam bai tambaye shi ya so da ya kai kowa yana jin nauyi shine haba suna ganin farjinin Allah sallallahu alaihi wasallam ba ba bari su tambaye Allah sallallahu alaihi wasallam mun dai ji daga sahabbai a kowace ce shekara guda yana son tambayi mu za ta wata matsala amma ya kasa shekara guda cur kullum zai zo da ita a wajen annabi sallallahu alaihi amma sai ya kasa tambayi mu za ta wata tsawon shekara saboda yadda sahabbai suke ganin kwarjinin annabi sallallahu alaihi wasallam marra arbadiyatan hafu maza Allah sallallahu alaihi wasallam nan kwarjini ne adatan da kowa to balle ga waɗanda Allah ya yi wa arzikin ƙaunarsa da son shi da ganin girman shi su da sahabbai ko wanda bai taɓa gani annabi sallallahu alaihi wasallam ya gan shi zai rubuta jini ya cika mishi ya cika mishi zuciya to balle waɗanda tsananin su sun tashi cikin wannan sun saba cikin wannan kuma Allah ya musu arziki don nasibi ne ba su iya daga kai su cika idon su da ganin annabi sallallahu alaihi wasallam haka sai na abubakar bai iya haka duka manyan manyan sahabbai in ji wani sahabi ya cewa ya ce in ba abubakar da umar su kaɗai ke da matsayinsu su iya kura wa annabi ilu amma sauran sahabbai kowa yana magana mana raka kan shi yana kasa yana so yana so ne saboda girmama wasu sahabbai da sai na su ba su da su da aka kuka da su ne ba na an amina su su ma sahaba sun ji kwarjini sun ji nauyin su ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam raka arba'in aka yi aka sallame wa kharaja qur'anun nas fa qalu masu gaugawa da nan mutane fa ka kharaja sai suka fito fa qalu suka rike cewa aqwatu salat ya Abdullahi sallace da muka sani mai raka'a biyu ta koma raka'a mai raka'a hudu ta koma raka'a biyu shi ne aka sura salatu eh wa rajulun yad'u nabiyya yad'u an-nabiy sallallahu ta'ala alaihi wasallam da yake akwai wani mutum wanda aka sallallahu alaihi wasallam cikin taron kenan wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce da shi zuriya da yake kaga sai ce zuriya da yake يدعوه النبي صلى الله عليه وسلم بل يدعيه dan an ɗauki da'a tana kira tana abin da an take ta ajiye a da kuli biyu maza Allah sa sallam ya kuku karo kuli farko kenan da da'a zai ya daini shi ne makuli da biyu kada an tasbance shi da alifi saboda da cikin asma'ul khamsa waɗanda ake tasbanta su da alifi ay rafa su da wawu ay jarra su daya shashin zabe da yi faɓara an sita an kasuwa an da zuwa zai ne ce ma'adar sallallahu sallam an sita ya rasu lamanta kai kai sallama da daren abiyu an kasuwar ko kusa hukunci ya taho cewa sallar nan ne mai raka a hudu yau ta koma raka a biyu domin su safai kullum saboda suna gaban shari'a ba za ka zama ba da su da haka kullum tunanin suke yi wata sabon shari'a ta zo wani sabon hukunci ya zo kuma iya sau abin da suke saurare ko mun zata ce musu ga yadda za a yi su yi ba su da wani zafi ba su da wani cewa menene da ne ko ya aka yi ana yin kaza jiya yanzu a yi kaza a sun saurare wani ya ce ya zo da Allah bin Umar ya ce ma Allah bin Umar ya ce shi wani abu da kawai shi ya ce watan sallar tsoro ta zo cikin alƙur'ani sallar zaman gida ta zo cikin alƙur'ani amma sallar tafiya ba da bai ganta cikin alƙur'ani ba ya ake don shi da cikin alƙur'ani watan in kun tuɓi in kun ji tsoro za ku tsoro ci to amma da sallar zaman gida wani da kuma anantu ko to don haka nan sallar tafiya idan aka same ta sallar matafi kasan ke da abdullahi kuma ya ce kai dan wana ya ce lokacin da Allah ba da wata ala ya aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun kawai ba shi ya ce mana Allah ya ce to tun da ya ce mana Allah ya ce duk abin da ya zo mana da shi mun karba sawa mu bai shi karba mu bai shi karba lokacin da Allah ya rubuta ayat da mun bai ba mun bai to saboda haka shi rubu da alqur'ani ba mu san komai ba ya zo mana daga Allah to saboda haka duk abin da manzo Allah sallallahu alaihi aikata ya zo mana da shi shike kuma ayat alqur'ani ko ta'ala ya ce wa ma akamu rusul fa rusul wa ma naharakum an tantu لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة liman kana yu'minu bil akhir wa yaqulu akhira to saboda haka sai da ne shi aka sura kullu suna saurara menene ko a samu canji kawai da Allah ya ce musu canza za a yi kawai ba da da ana saurara kama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce lam ansa wa lam tuqsar ba manta ba wa lam tuqsar kuma ba a mai da ita ka abu ba kullun nan da sai tana nan ka to ba mai da karka ba ba ba ba ka aji ba kuma ba manta in an tuna imam al-qafiya ya zube na maganganu a kan tahlil wa magana ya ce kullu zalika lam yaqa ba kun da ba a aswati salat am tasiti ya rasulullah ya ce kullu zalika lam yaqa sai ce kad kana ba zalika ya rasulullah kamar nan gure ce ba eh kan tasita ya rasulullah sallallahu lallai kan amanta waɗanda su kuma a samu waɗanda za su zama masu jara'a su kuma fiye da kowa su kuma ta su a kowace hikima ta Allah cikin yana in ya zan kowa haifa ba ta iya bari ya motsa to wasu kuce kuce za su rasu wasu kuma kuce bai samu ba sai ta fuskar waɗanda za su jara'a to ta fuskar su za su samu wani hukunci to sai wanda ya jara a mana ce kullu zalika lam yaqa yace kan nasita rasulullah cikin ladabi da ladabi don shi yana aiki da aka yi ne shi misali to aka ce malamai suka yi ta tambaye ne ne magana da ma'anar zance Allah sallallahu alaihi wasallam zai kare ne ba ko ko lam ansa wa lam tuqsa menene abin da wannan zance ke kusa aka ce Allah sallallahu alaihi wasallam yana zai yi yiwa yana nufin lam ansa ba manta ba ai cewa yake karkace kamanci ka ce an manta da ni to tun da wannan ba alheri ya sa a baya da ba za ke umarni ba bai ci ya kula ko an manta da yawa sai ce ka manta to mazalar da ke cewa in mutum ya mance wani abu na karatu ya ce kada ka yi ce ka mance ka dai ce an manta da kai umsitu kada ka ce nasitu bai umsitu an manta da kai to ya abin da ke cewa kai kada ka ce mazalar da na shi ka ce ya mance don mu Allah ya kore wannan da ibarar da aka zo da ita ta nasita ba ce kunsita ba shi kuma wannan tausar wannan tawaru eh tunda ba saukar da wata aya ta ce da asabta kuma ko kuma Allah tabaraka ta'ala sunan da manzon Allah sallallahu alaihi kuma da aka fure cewa ta kuma raka'a biyu ba wannan wa biyu قال بلى قد نسيت قال يشي بلى هكني قد نسيت لليكم يا رسول الله أمنت فصلى ركعتين تو da annabi sallallahu ta'ala sallam ya juyo da abin yayi yawa sai manzo Allah sallallahu alaihi yace watan asadat azul yadaini in atuna arwaya jiya ko ta satin da ya gabata asadat azul yadaini shin maganar da zul yadaini ya faɗa gaskiya ce shin gaskiya zul yadaini ke faɗi a sahabbai suka ce na'am haka ne ya rasulullahi to sai manzo Allah sallallahu alaihi sai ya tashi fa sallar rakatai ne sallaci raka'a biyu thumma sallama sannan sai ya sallama thumma kabbara sannan ya kabbara fa sajada misla sujudihi ya sujjada irin yadda ya saba yin sujjada misla sujudihi fi salati kenan irin sujjada da ya saba yi a sallah au adwala ko ma tafi haka tsawo ko ma tafi haka tsawo sujjada da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ta sujudu sahu ta yi sujjada da sahu ثم رفع سمعه ورأسه كرسا وكبر يكبر ثم وضع رأسه سنه ثم وضع رأسه سنه سائل أبي كرسا وكبر يكبر فسجد هي سجد مثل سجوده مثال سجد الساعة أو أول قوة في مدينة شيعة الولد ثم رفع رأسه وكبر سمعه كرسا كلام كبر الله أكبر wannan mudabaka din za ka rasa shi ne babu duka bin sani da ta yi sahawi ai ka ta kowace kaba kowace sujada a mata kaba kowace sujada a mata kaba wannan shi ne wata mudabaka wannan hadisi da ba
حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن ابن شهاب عن العارس عن عبد الله بن بحيرة العصبي حبيب بني عبد المطلب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في صلاة الظهر وعليه جلوس فلما أتم صلاته سجد سجدتين فكبر في كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلم وسجدهما الناس معه مكان مال سيد الجلوس تابعه ابن جريج عن ابن شهاب بالتكبير حدثنا عبد بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن الاعرج عن عبد الله بن بحينا الارضي حليف بن عبد المطلب ان رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم قال في صلاه الظهر وعليه جلوس فلما اتم صلاته سجد سجدتين فكبر في كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلم وسجدهما الناس معه مكان ما نسي من الجلوس تابعه ابن جريج عن ابن شهاب الكبير وانا حديث كتبة بن سعيد يا لم تدموا إمام البخاري قال حدثنا يجد في المصاب يا لم تدموا ابن شهاب يا كتب محمد بن مسلم بن شهاب الزهري عن الأعرج يا كتب الأعرج عن عبد الله بن مهينة الأصلي يا كتب عبد الله jangado da ya ƙara raka a ta biyu ya zauna sai min ilmatu sai ni zuwa ta uku to kaga shi ne wannan qala bi zatin wa alayhi yusuf falamma atamma salata rusaliya sun da sai kaga yanzu an biyu zama ke na farko zaman farko ba yi ba to lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya cika sallar shi sajada sajdatay sai ya sujada sujadu biyu farka fara fi kulli sajdatin sai da ya kabbara a kowace sujada wa jalisun yana rumi qabla an yusallima gaba ne ce assalamu alaikum gaba ne ce assalamu alaikum sannan sai ya wannan sujadu biyu me muke fahimta a nan kula da sujada kamar ce ne saboda menene yasa ya sujada kabli ya sujada kabli saboda bayan zama kaga yanki a gari don haka za a yi kabli saboda an yi rage don haka ya ce wasu da jamuwan nasu ma'aru annasu mutane sajada suka yi sujada ma'aru tare da annabi sallallahu ta'ala sallallahu fakana ma da sai da jiyusi rawi yana faɗaɗowa akan koda wani zai tambaya wannan sujada ta samu da aka yi ko wannan sujada da aka yi guda biyu bayan an zanna an yi karya dan bi aka su sai ce maka da ma da sai da jinsu su za su cike abin da aka bance na zama zaman da aka bari zaman da na farko da aka bari to wannan sujadun biyu sun cike wannan gefe sun cike wannan gini wasu da kuma nasu abu kuma dukkan mutane suka yi a watan sujada ba'a tare da annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam ta ba mu jure kuma hadisi da Abdullah bayani shi ma ya gabata mai mai ne ibn Juwayj Abdul Aziz ibn Abdul Malik ibn Juwayj ta ba ya yi ma wannan watan laifin tawa kasancin ya ce حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليس عن ابن شهاب ليس عن ابن شهاب ليس ليس بن سعد شيخ الخلفاء ابن شهاب الزهري to shi ne imam bukhari ya ce wannan riwaya ta laisu ta kan ibn shahab az-zuhri tana da mutaba me mutaba a baya ba ma laisu kadai ya ruwaita daga ibn shahab az-zuhri ba a'a ibn jurayj ba abdul malik abdul malik abdul abdul malik ibn jurayj shi ma ruwaita an ali ibn shihab da zakat muhammad ibn muslim ibn shihab az-zuri fi takbir ashin takbir ma'ana cikin yin kabbar barida cewa da zai sujjada ya ce Allahu akbar a sujjada farko a sujjada ta biyu ya ce Allahu akbar wannan shi ne ita ce mutawa to in ka lura da wannan cewa ta ba'ul jurayjin ko tarihi kai ba isnadi na ina ta har isnadi ta kan wanda imam bukhari yake da shi har ta kan ibnu jurayjin ta kan muhammad bin musa bin shahab as-subayi kaga wanda sai da ce tarihi ne to wannan tarihi ne wanda dai a shafi biyar tarihi da imam bukhari ومؤلفات البخاري لكن الرسول كان رسولي إما يا وصل الأميش شن إلى الوجوه كوكما زي وصل الأميش لا كما إذا سمع كوكما للتاب المتبري يا وصل دعاء كما الرسول كشي عبد الرزاق أبو سلم يا وصل ونن ونن ونن تعليق والإمام البخاري كما شفتا يا وصل يا كا ونن متابعة الإسلام تجيجيجيب شديد باب
باب إذا لم يدر كم صلى ثلاثا أو أربعا سجد سجدتين وهو جالس باب إذا لم يدر كم صلى ثلاثا أو أربعا سجد سجدتين وهو جالس wannan ba yana bala ji ba bukhari yace babun da tanbih ma'ana hada babun tanbih ana kaddara mubtada wannan ba gudun sai zama kabari ne nan ta dama ka zubi ko abu kadara ta raba ku idan yadri idan mai sallah bai samu bai kwankwance ba la kan sallah raka da mai sallah ta salatan aka rasa kidan ake ji ana kaddara adam istikrar aka rasa shin raka'a uku yayi aw arba'a ko raka'a hudu yayi to sajada sai da ce ko jalisu sai ya sujada sujadu biyu yana zaune yana zaune kamar yadda za mu ci sa'ani malamai akan wannan mas'ala mutumin da ya samu farkanwa bai kwarai da ya ci annabar ko inda ya ba uku yayi ko hudu yayi to yanzu menene abin yi gare shi menene abin yi gare shi kuma ya fara sallah uku ko hudu ta
حدثنا معاذ بن فضالة حدثنا هشام بن أبي عبد الله الدستواني عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ذراع حتى لا يسمع الأذان فإذا قضي الأذان عقبل فإذا صوب بها أدبر فإذا قضي فإذا قضي التصويب عقبل حتى يحجر بين المرء ونفسه يقول اذكر كذا وكذا ما لم يكن يذكر حتى يذل الرجل إن يدري كم صلى فإذا لم يدري أحدكم كم صلى ثلاثا أو أربعا فليسجد سجدتين وهو جالس
حدثنا معاذ بن فضال قال حدثنا هشام بن علي عبد الله الدستوائي عن يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم اذا نودي بالصلاه ادبر الشيطان وله غراب حتى لا يسمع الاذان فاذا قضي الاذان اقبل فاذا ثوب بها ادبر فإذا قضي التثويب أقبل حتى يقدر بين المرء ونفسه يقول اذكر كذا وكذا ما لم يكن يذكر قبل ما لم يكن يذكر حتى يزل الرجل إن يدري كم صلى فإذا لم يدري أحدكم كم صلى ثلاثا أو أربعا فليسجد سجدتين وهو جالس وهذا الحديث أبو بن فضالة يذهب الإمام البخاري يأتي حدثنا هشام بن علي عبد الله الدستوائي هشام لا تذكر شيء هشام بن أبي عبد الله الدستوائي شي كما يترك يحيى بن علي كثير يحيى بن أبي كثير شي كما لدى أبي سلمة بن عبد الرحمن الأخي شي كما آل أبي هريرة يا جميل أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال أبن يشي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم إذا نودي بالصلاة أكبر الشيطان وأنا حديثي أبدا أكبر إذا نودي أكبر صلى أكبر الشيطان سيشي أن يجوي أبدا الله ولو قدرات ينا سكر ريه مكار ينا توسى هذا مكار wanda za ta hana shi ya ci kiran sallar ƙarar ta hana shi ya ci kiran sallar hatta na isma al'azan dan kare ya ci kiran sallar in ta ba yi ba ba kara sai dai iska kawai ta ta ce kusa e wanda ba haushe ke ce musaciya kusa saciya ba ta fitar da sauti ba in ta fitar da sauti dora ku ke fa idza qubiya al-amran aqban fa idza qubiya al-amran da an fara kira sallar akbar sai dawo fa idza qubiya da an fara iqama فإذا قرب بها أدبر إن أنفار إقامة معنى أجل صلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله سيجوا يا ولد فإذا قضي التخويف إن أنكار إقامة أقبل سيداه حتى بين المرء ونفسه حيث مكان الجندة يمشي شيء يسأل شو بس يتجيب بس تقول لنا سوى اذكر كذا كذا كذا كذا كذا ما لم يكن يذكر abin da bayamanci shi kwata-kwata amma yana tabbar da sallah shi dan zai zai ba ta shi wannan abin da yamanci ya tuno dan zai yamanci da inda yake ya manta da shi ya mantar da shi cewa yana da wannan ya mantar da shi da munajat da suke da Allah domin sirrin na cikin munajat da murakaba ya rike jin gashi gaban Allah tabaraka wa ta'ala tsoro tsoron Allah ya kama shi ya ci kan zuciya ta shi ya watsi da komi ya watsi da duniya ya watsi da komi wani ya bi wani Allah ya rasu da wani da Allah kawai Allah kawai ya mance da aljanna ya mace da wuta ya mace da duniya ya mace da komai Allah kawai wannan matsayi matsayi ne to shi dan da ya zai tamantar da mai sallah ko ya tuna abin da yake ciki na hukumi amma zai tuna da shi abubuwan da ya manta hatta zama rajul har mutum ya zamo iri da yi kan sallah bai san ma raka'a nawa yayi ba har rikicin hanya yawa bai san ko raka'a nawa yayi ba to fa idan lam yadri ahadukum annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan ɗayan ku ya zama bai san ko nawa ya sallata ba na raka'a talatan aw arba'a shin uku ne aw arba'a ko hudu ne to fa ya sujudu sajida zaini ya sujada sujudu biyu wa huwa jalisun yana zaune وهو جالس ينام منه kaga wannan tarjama babu da ya kan sallah kaga ya yi shi ya kamo ta ne daga naskar hadisi shi ba ku bukhari ya akada shi ne daga naskar hadisi ai da da da shi idan yayi kan sallah talatan aw arba'a sajada sajda wa huwa jalis annabi sallallahu alaihi wa sallam to nan sabani da yake a wajen malamai wasu sun yi sabani akan fahimta shi kan shi hadisi shi kan shi hadisi malaman hadisi suna da sabani a cikin fahimta shi alhassan basri da wata ta'ifa da da magabata sun tafi akan zahirin hadisin nan zahirin hadisin nan ba bai ce wanda ya yi shakka ko ya yi kokanto ko ya ba a ce ya karo kaka kawai mai aka ce ba ne duk san da zai don haka za ka kare su kawai mai makomi su je biyu kawai da ne wa ƙalu ka da ila shakkan musalli malamai ne za da aure kasa ba zai da ila sun ka jawo wa jari su don shi a za ka kare su ke nuna kawai su je biyu kaɗai ne to ka ji wani saboda ni amana aiki da za ka kama hadisi Allah ya ce bai ce al'amu zarka ko kuma aiki a kan al'adu ba kamar yadda shi ne matafiyar shi ne masarar imam malik da sauran makarata alamma alamma sha'abi da ausai da jama'a masu yawa da salaf ba su mali sabuwa idan ya ce mu jama'a kathirun da salaf jama'a yawa da salaf sun tafi akan cewa idan mutum ya rikice uku ya ko hudu ya yi to abin da kawai zai yi ya yi akan yaki ya yi akan yaki to kafin wannan ba akwai waɗanda su cewa suka yi dole ba su yi sani sarar in karfi ce uku ne ko hudu to bai da yi ba ka zaɓe ya je sani sarar wannan ba ka sunan sauraro kuma in zai sake yin wannan ya samu irin wannan ya sake wata haɗari in yi uku su ci to shi ke yanzu ba wasu iya shi ke ba wani kadirci wanda ke bi ma wannan kenan eh wasu kuma suka ce a a in yayi tarkama ko yayi ce ko yayi ko yayi to ba na alaki ai kaga shi yayi ko yayi da yake kenan dan cikin wanda ke zo ko ko to ita ko ko da ba ko ko ta dama inda ake kokanto ta hudu ko to ya kawo ta hudu kaga ya kauda ya kawo shauki ya tabbatar da yake in yi haka shi ke nan wasan da ya sanya da tsaye sai su jeru su jeru biyu annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yayi tafsiri na hukuncin matsayin waɗannan su jeru biyu yace abin da yasa idan ya yi raka'a hudu da amani kawai ne zuciya shi ta rika nuna mai uku ko hudu to kaga in ya zo in ya kawo ka ta daga baya ya ga ya ka ta ce ya ka ta biya to wannan sujalu guda biyu sai su haɗu da wakka ta biyar ya samu nafila raka a biyu ke an fahimta wannan ta biyar misali a ce ko da ya ƙaro ga raka a hudu shi na ya ɗauke zuciya shi ta kaɗa mai to tun zuciya shi ta kaɗa mai uku ce to aka ce kawo ɗaya to ka ce kawo ɗaya ya yi gini a kan yake to yanzu nan sai aka ce to idan wannan kuma kan sirri ne cikin sallah in ya zan cewa wannan ɗin ta biyar ce sallah shi dama na yana da cikin zuciya shi ta kaɗa to wannan tafiyar kaga ita ita kadai take ba ta da yawa to sujadu biyu sai su zama matsayin raka su zama ƴan uwan da raka ta da yake ko ka ji dan shafi abu ya fita daga ya ta ta ta samu ruwa ya yi azhar da nabila raka ya samu da azhar da nabila raka sai ka ce to in fa dama ukun ne ukun ne ke to ita zama kuciya to kaga an ce kawo daya ya kawo ɗaya kan sai da ya kawo ɗaya ta musamman shi cika ko to ya yi kuma waɗannan su jami'u biyu to yanzu mene ne mawuƙin waɗannan su jami'u biyu annabi sallallahu alaihi wasallam ce kana tarhiman da shaiba shedanin da ya zo ya ɓata sallar to sallar ne ta yi don haka bari ɗaya wasu su jami'u biyu na turmu za ci shi shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam tarhibi ne wanda su zo tarhiman da shaiba duk wadama can sannan ta shiga an ƙarar da maka sun zama ɗan uwa wato wanda su yi sun zama kamar ɗan raka ɗan uwa raka na ce biyar babu sababin farkon da ɗauki wannan bayi na magana a kan rafkar ma a sallar farila da rafkar ma a sallar na daga shi daidai duk hukuncin su guda kowace irin rafkar wata faru ana yin su biyu da in kana lafiya rakan wata ba a kamar yadda take ba ba a sabar barilla duk ɗaya suke don haka sai an yi sujada sai an yi sujudu sahawi duk ɗaya ko ba ɗaya ba ne to wannan akwai sabani kamar yadda imamu bukhari ne ya saba duk mas'alar da take mai sabani in ya zo ta jamanta zai aka tarjama sai tarjama mutlaqan tarjama sai ce babu sawfil farqi wa tadawwi har bai ce tsawa umma ko ku bai ce farko albarku bayyana asahu fil fardi wa tadawi ko bai da tadawi ke har bai ce akwai bambanci ba bai ce kuma dole ba domin sabanin malamai na masu ce akwai bambanci da masu cewa ɗaya to وسد ابن عباس رضي الله عنهما سجدتين بعد وتره
وسجد ابن عباس رضي الله تعالى عنهما سجدتين بعد وتره عبد الله بن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه سجد يعني سجود السهو سجدتين سجود بعد وتره بعد لا وتره كهنا إمام البخاري يكا ولن حديث ولن أثر نعم الله بن عباس من الذي تبتدى الله بن عباس يعني سجود السهو garan kalmar da ta faru cikin musulmi kuma Abdullahi Abbas na cikin masu ganin musulmi ba wajibi bane don ka yi tunanin to aika da sahabbai akwai masu ganin musulmi wajibi ba mamaki shi dan ya dauke shi wajibi ne don haka ya masu biyu sahabbai a shi bai ci wata su dauki musulmi wajibi to ta da haka ka ga ya dauki musulmi wajibi ne amma da rakarwa ta dama a wutar sai aka ga ya su jadu biyu na rakarwa kaga Abdullahi bin Abbas na daga cikin waɗanda ke yin sujudu sahwi a cikin nafiya.
حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان احدكم اذا قام يصلي جاء الشيطان فلبس عليه حتى لا يدري كم صلى فإذا وجد ذلك أحدهم فليسجد سجدتين وهو جالس.
to kafin mu shiga da wannan islami na biyu ai in an tura wasu da ibn Abbas Imam Bukhari ba su da bai ce ya zo kan da wani wani ya zanzar da shi daga wani wani da wani haka da Abdullah ibn Abbas kaga an yi ne da kan ta ne Imam Bukhari ya ta ne mana ya kawo mu'allaka to game da aka sa ba a taɓa wuce wani tarihi na imam bukhari sai an bibi ba da suka ce wannan tarihi sun ba shi fuska to wannan tarihi dai ibnu abi shayba abubakar da isnadi ingantacce daga abu aiya ya rawaita daga abubakar da abbas kada kenan ibnu abi shayba musamman ya kawo isnadi shi tirin tirin har da abu aiya har da abubakar da abbas radiyallahu ta'ala anhu أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال إتحقيق بأيدي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ياشي إن أحدكم سنديدهم إذا قام يصلي إن تاشي أصلى جاء الشيطان فرزعه شيطان زي ذكر ويتدي فرش وسواس يبي يكتاشي يبي يكتاشي حتى لا يدري حالي كي ينم بيسمع صلى وكأنا ويباع فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس إذا الدين ليس عقيم ولا هاي هل يعني تجي bai san kuma wasu rata ba raka a biyu ne ko raka a kuma ko raka a gashi nan da to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alimi fali yasjudu sajda sai ko hoja su yayin da musu jadu biyu amma hoja su yana zaune to nan abin tunani a nan wanda za a ga babu sauran da zan da kuɗi babu samun bil farq wa tarawi ayati ana magana babi na magana a kan hukuncin yin sujudu sahwi a sallar farilla da sallar tanafiya to yanzu da yin na farko wannan hadisi aka ce mun ƙara wannan hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza in adam idza qama yusalli har ba ce sallar farilla ba ce sallar tanafiya ba don haka anan idza qama yusalli to lallai da lafiya da farilla duka za ka shige shiga sannan cewa idan ka musu da ja shi dan fara masa alaihi hatta la yadi kamsa ba fa ila wajada zalika ahlukum fa yasjudu sajda sai ko ta shi haka in tashi ya zube musu jadu biyu yana zaune don haka tun da aka ce in ya tashi na sallah ba a ce sallar lafiya ba ko sallar farilla ba don haka nan in ta kama ya yi fice irin wannan ko a nabila ne ko a farilla ne to zai yi sujudu sawi kamar yadda wancan asali na abdullahi bin abbas radiyallahu ta'ala kuma ya karanta to amma wasu suka ce to idan aka koma asalin hadisin asalin hadisin can baya watan yana magana ne akan wancan na baya riwaya ta baya idan nudiya salat in an kira sallah sannan fa idza fuwida to wadannan duk ba su sallah na kira sai kabila idan nudiya ba a manafila kira idan fuwida iqama kenan ba a manafila iqama kawai na abin da niyya ko za a ce ba iqama don haka cewa idan nudiya maganar farilla ce fa idza quba maganar farilla ce don haka in an koma asalin hadisin sallar farilla ake gano maganar shi wa'inda lafuzar su inda ka'idin na tabbatar da sallar farilla ce za ku su dogara da sallar farilla ce kadai za ta rafkar wani ta kama a yi a fahimtar wasu saboda wanda ya nudiya da kuma abin nan wasu kuma suka fahimci lafazin umumi idan sana kawai idan sana ai ba ba a ce sallar lafiya kadai sallar farilla kadai ba ce idan bai zuwa ya rikitar da mutum ba sallar farilla kadai ba ce eh to tun da ba sallar farilla kadai ba ce lafazin ya mu da umumi to saboda haka ko a lafiya ko a farilla kamar ra'ayin Allah ibn Abbas can da muka hutu la ya mutri to za a yi za a yi sujudu sawi in ya gama
باب إذا كلم وهو يصلي فأشار بيده والسماع باب تبديره الرمان والنبات إذا إذا كلم إن أي مكان آدم يصلى وهو يصلي الهادي إلى سكن صلى باشار بيده سي شار بيده دهان مشي والسماع يصورا مكان الأكل مشي to mene ne hukunci ya saurara an mai magana kaga maganganu ne a mai na magana yana sallah ne hukunci mishi magana yana sallah shi kuma ya saurara me hukuncin saurare shi ya yi sabo ya yi sakatu yana saurarawa kuma yana cikin sallah za ka bai matsayin wannan saurarawa da ya yi fa a sha kuma sai ya nuni da hannunsa ko wasu ne ba sha da biyar ya nuni da hannunsa ka da ishara da hannu to me kuma ce
akan wannan kamar ga nafila shafa'i da wuturi yana mutum ya shafa'i maki zai yi wuturi sai yan manshi da sallah ne fa sai yan miƙe ya kawo wuturi akwai wani abu da zai yi nan ko ko shi kenan a ba wani abin da zai ba wani abin da zai